من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيور أو الطير وفي يده عود عود ينقط فيه الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفخ نعالهم إذا ولوا مدبرين يقال له يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بئس فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله آمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الآية ثم اتفقنا ثم اتفقا فقال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر أو المنافق فذكر موته فقال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري ويقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بؤس فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا لهم لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيسير ترابا قال فتعاد فيه الروح نعوذ بالله من هذه العذاب وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عباد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حاطئ لبن النجار في حاطئ لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا قال يكون كان يقول يقول الجرير قال من يعرف أصحاب هذه القبور فقال رجل أنا يا رسول الله قال فما فمتى ماتوا فمتى مات هؤلاء فقال ماتوا في الإشراك وفي رواية في الجاهلية فقال إن هذه القبور تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي يسمع منه يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو البر الرحيم dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman gudunmuwar Allah da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki ɗaya wanda ya ɓata ko ya waskace ko ya kangare ko ya bauɗe ko ya kauce daga tafarkin daidai wannan shine cikakken ɓatacce Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga hanyar ɓata bayan haka ya ku ‘yan kwana masu albarka, ya ku waɗannan fuskoki masu daraja, ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata musu zaton sallama wa Allah da kuma miƙa wuya zuwa ga da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yau hutuba suke aikata abubuwa yadda suka ga dama ba sa nazari da tunanin cewa wannan tafiyar da wannan lokaci zai iya zuwa musu ainihin wato ko sun shirya ko ba su shirya ba ko sun sani ko ba su sani ba ko sun yi tattali ko ba su yi tattafiya wallahi amma duk abin da ka ajiye a cikin waɗannan abubuwan da muka lissafa ka ɗauki wani abu daban wanda ba shine Allah ya turo ka domin ka kula da shi ba to wallahi lamari ya lalace kuma al'amarin ba zai ma kyau ba Allah ya sauwaƙe ya tsare mu da ni da ku gabaki daya hadisi ya tabbata daga Barra'u dan Azib Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da Barra'u a Jannatul Firdausi yake cewa wata rana mun fita tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi janazati rajulin a cikin jana'izar wani mutum min al-ansari daga cikin sahabbai mutanen Madinar manzon Allah yace fanta haina ila al-qabri wa lam yulhad sai ga mu a bakin kabari lokacin ba a gama tona kabarin ba ba a gama wato rarake shi aka gama saita shi da gyara shi ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barra'u dan azib yace sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zauna a bakin kabari wajalasna haulahu ka anna ala ru'usina at-tayr barrawo dan azu yace mu ma muka kewaye manzon Allah muka zauna a gefen sa kai ka ce an dora tsuntsaye ne a kawunan mu kuma an mana kashedin cewa kar mu yi motsin da za su tashi saboda tsaban ladabi da biyayya da gurfana a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fi yadihi udun yankutu bihi al-ard annabi sallallahu alaihi wasallama yana rike da wani itace da wani ɗan kara da wani ɗan tsinke wanda yake da kauri da tsayi a hannunsa yana ɗan kartar ƙasa da shi hakan nan ma'ana dai annabi yana nazari yana tunani ya ɗugunzuma cikin tuna lahira da tuna kabari da tuna gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗan kartar ƙasa yana nazari yana jijjiga kai yana ainihin wato jinjinawa wa qala annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wa sahabbai ista'izu billahi min azabil qabr jama'a ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari faqala sahabatu na'udhu billahi min azabil qabr muna neman Allah ya tsare mu daga azabar kabari faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ista'izu billahi min azabil qabr jama'a ku nemi tsari fa daga azabar kabari da bala'in da ke lahira da tafiyar da ke gaban ku zada jarirun fi hadisihi hahuna anan ne jariru ya kara da maganarsa cewa da annabi ya faɗi wannan sau biyu ko sau uku sai ya ce wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirina hina yuqalu lahu man rabbuka mutumin da duk aka binne a cikin kabari annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ainihin wato waɗanda suka binne shi suna juyawa manzon Allah yace wallahi tallahi waɗanda suka binne shi suka juya din shi na cikin kabarin yana jin karar takun takalman su domin daga sun shiga manzon Allah yace daga an saka shi a kabari wato za a dawo masa da ranshi don haka waɗanda suka kai shi ma ba za su gama watsewa ba zai ji ƙarar takun takalmansu suna juyawa sun bar shi a cikin wannan rani tun kafin su ɓace masa da ji tun kafin takun takalmansu ya daina isa cikin kunnen shi mala'iku za su fara tambayar samar rabbuka wane ne ubangijinka man rabbuka waye ubangijinka malamai suka ce mumini mutumin kirki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace zai ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah to fa ka sani amsar da zaka bayar cewa rabbi Allah ubangijinka shine Allah wannan amsar fa ba wai dan ka karanta ta theory anan shi yasa zaka iya bada amsa a can ba ba haka abin yake ba akwai wanda suke tunanin tunda an faɗa tambayoyin an faɗa amsoshin to suna ganin ba matsala idan sun je lahira ma ai sun haddace tambayar ma da amsar gaba ɗaya to wannan tambaya na farko yana da kyau mu sani tambaya ce wacce take AC ba objective ba kamar yadda masu jarabawa suke faɗa ma'ana ba tanki tanki bane jawabi za ka yi dalla dalla mala'iku su fahimci me kake nufi tambaya ne AC jawabi za ka yi sannan jawabin ba shi da alaka da abin da ka haddace na cewa annabi ya faɗi tambayoyin ya faɗi amsa a'a yana da alaka da kasancewar ka mumini na kirki a wannan rayuwar ta duniya wallahi tallahi duk yadda ka haddace waɗannan tambayoyi da amsoshi idan baka yi rayuwa ta addini mai kyau a wannan duniyar ba wallahi baka isa ka bada amsar wannan tambayar ba yasa a waccan sura da muka jawo ayar ƙarshe da annabi ya gama karanta wannan hadisi sai jawo waccar aya da Allah madaukakin sarki yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا الله yana da tabbatar da harsuna da zukatan wanda suka yi imani da Allah cikakken imani suka tsayawa Allah cikakkiyar tsayawa suka yi addini ba hayaniya suka yi musulunci na gaskiya ba munafurci ba keta ba mugunta ba hadsada a rayuwarsu addini suka yi ɗoɗar tun daga duniyarsu har lahirarsu Allah ya ce wallahi zan tabbatar da harsunansu yayin amsa tambayoyi a filin a cikin kabarinsu wallahi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti da tabbatacciyar magana fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya zai zama rayuwarsu akan al'amarin addinin Allah yake harkokinsu gaba ɗaya suna da alaka da addini kai ko ɗan kasuwa ne za ga kasuwarta yana alakanta ta da addini mai musulunci ya ce a kasuwar mai musulunci ya hana mai musulunci ya ce ya halatta mai musulunci ya ce bai halatta ba menene in kai ka cuci kwastoma menene idan kwastoma ya ya zalunce ka yana kula da waɗannan abubuwa me ya haƙƙin yaransa me ya haƙƙin waɗanda suke kula masa da dukiya me ya haƙƙinsa kuma a gurin wanda suke kula masa da dukiyarsa idan ɗan siyasa ne yana siyasa bisa ga ƙa'ida ta addini me Allah ya haramta a siyasa me ya halata a siyasa me Allah ya ce ya kamata a yi a siyasa me Allah ya ce bai kamata ba menene haƙoƙin al'umma a wuyansa a matsayinsa na shugabansu sannan ko menene haƙoƙinsa akan al'umma a matsayinsu na wanda suka zaɓe shi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya anan duniya Allah zai tabbatar da su akan ka'idar imani akan zamantakewa ta addini ta haƙiƙa Allah zai tabbatar da su a haka wa fil akhirah to haka kuma a lahira kabari kenan ana tambayar su man rabbuka zai ce rabbi Allah me dalilin da yasa iya bada amsa saboda ya tabbata rabbi Allah a gabobinsa da zuciyarsa ba wai a bakinsa ba na rantse da Allah idan zaka kwana kana cewa rabbi Allah in zuciyarka bata kudurta haka ba gabobinka ba sa aiki don tabbatar da haka wallahi in ka je kabari ba za ka iya bada wannan amsar ba domin Allah da ya tashi cewa ya innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun yace nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله يتوى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah ce lalle waɗanda suka buɗu baki suka ce rabbun Allah ubangijinmu Allah ne to sai Allah bai ce iya wannan kalmar ta wadatar ba sai ce sun mastaqamu bayan sun faɗa da baki to kuma sun tsaya akan haka menene tsayawar shine ayyuka da gabobi da kudircewa a zuci qalu rabbuna Allah suka ce ubangijinsu Allah ne yanzu dan Allah wanda bai sallah ya yadda rabbuhu Allah bai yadda ba wanda ke cin amana wanda ke mugunta da keta wanda ke azabtar da bayin Allah wanda ke munafurci ya yarda cikakkiyar yarda cewa rabbuhu Allah ubangijinsa shine Allah wallahi akwai tasgaro da tawaya a cikin zuciyar shi dole ne sai ka gyara waɗannan alaƙoƙin tsakaninka da al'ummarka da kake rayuwa da su ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka zama mai haƙuri ka zama mai yin abin da ya dace a duk abin da matsalar da ta tunkare ka ko ta zo gabanka kana da iko ko baka da iko yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce yace laysa shadidu bisur'a mai ƙarfi ba shine mai ɗaga mutane yana kima su da ƙasa ba yace innama shadidul ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab annabi yace kakkarfa shine wanda idan aka fusata shi yana da iko ya dau mataki yana da iko ya hukunta wanda ya mar ba daidai ba annabi muhammad yace sai ya danne sai ya hakuri ya watsar da abin ya manta da shi annabi yace wannan shine shuja wannan shine jarumi wannan shine kakkarfa haka kake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa duk abin da zamu yi mu dinga tuna cewa akwai wanda suke sama da mu akwai kuma wanda suke kasa da mu to mu tsaya a tsakatsaki mu gode wa Allah akan ni'imar da ya mana la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man huwa asfala minkum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum annabi ya ce kar ku dinga duba wanda suke sama da ku domin duk ranar da kake duba wanda yake sama da kai ba za ka gode wa Allah ni'imar shi ba ku dinga duba wanda kuka fi ku dinga tausaya musu fa huwa ajdaru wannan shi yafi cancanta yafi dacewa Allah tasdaru ni'matallahi alaikum ba za ku raina ni'imar da Allah madaukakin sarki ya kai muku yayi muku ba akwai wani sahabi ishtaka ila rasulullah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi ya kai kukan bushewar zuciyarsa zuwa ga annabi Muhammadu. Yana cewa ya Rasulullahi zuciyata ta bushe ba ni da haƙuri, ba na iya ɗaga ƙafa wa kowa, ba na sauraron mutane, idan aka yi man abu ban yafewa, kullum a tunanin ya za a yi ne maganin wani nake. Ishtaka ilaihi kaswata kalbi, faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, أطعم المساكين وامسح رأس اليتيم يرق قلبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي تيد مسكيني تيمكا مسو da abin da Allah ya baka shafa kan maraya ka tausaya mar saboda bahi da uban da zai shafa kansa ya mar addu'ar albarka zama mar uba ko da na iya wannan mintuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zuciyarka sai ta yi laushi da izinin Allah ya ku ‘yan uwana masu albarka. Allah ya ce waɗanda suka zama cikakkun musulmi na gaskiya a rayuwarsu su ne wanda Allah ke tatar da harshensu a cikin kabari ya sabbitu Allahun na amanu bil qawli thabiti fil hayati duniya wa fil akhirah sai Allah ya ce wa yudillu Allahu zalimina Allah zai batar da azzalumai daga wannan kalma su waye azzalumai su ne waɗanda suka zama munafukai suka zama mutanen banza Musa a baki Fir'auna a zuci a mu'amalarsu da mutane suna nuna suna kirki ne amma a alakarsu da Allah hakikani mutanen banza ne wallahi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kan cewa akwai mutanen da zai bayyana gare su abinda basu taba tsammani ba tsakaninsu da ubangiji wa badalahum min Allah ma lam yahku ma lam yakunu yahtasibun zai bayyana gare su daga wurin Allah abinda ba su taba zato ba suna tsammanin cewa su na kirki ne gurin Allah wallahi Allah ya ce zan wargaza ayyukansu gaba daya zan lalata sha'aninsu shin tsakaninka da Allah tsakanina da Allah muna nazari a wannan rayuwar cewa wannan irin tarba Allah zai mana wannan irin karba Allah zai mana idan mun je lahira yaya ni da bani da wannan garantin kai da baka da wannan garantin amma muka iya shantakewa muna abin da muka ga dama shugabannin mu mana abin da suka ga dama masu kuɗin mu mana abin da suka ga dama malaman mu mana abin da suka ga dama ƴan kasuwar mu mana abin da kowa abin da ya ga dama yake mata a gidan mijinta ta yi abin da ta ga dama miji a cikin iyalansa ya yi abin da ya ga dama girmama mai girma ba sa ganin darajar mai daraja wannan rayuwar wallahi tallahi za ta zo ƙarshe kuma za a fara wata sabuwa kar wanda kuma wallahi Allah maɗaukakin sarki zai maka hukunci a gobe kiyama don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a tambaye shi waye ubangijinka kamar yadda muka faɗa idan ka bauta wa Allah da gaske za ka ce ubangijinka shine Allah saboda ka bauta mar da gaske amma bai yiwuwa ka yi da'awar abin da baka yi ba kuma ka ce za ka same shi ba zai yiwu ba ko a shari'a ko a doka cewa aka yi alkali idan mutane suka kawo ƙara to a bawa kowa haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin sai ke lakin albayyatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara annabi yace da duk abin da mutane suka yi da'awa za a basu mutum kawai ya ga abu kaza ya ce nasa ne za a ɗauka a bashi ya ce to da wasu mutane haka kawai sun sha dare sun wayi gari sun yi da'awar cewa abubuwan da su wani suka mallaka nasu ne ladda an rijalun amwala qaumi da haka kawai wani zai zo ya ce ai abu kaza nasa ne kuma ai ta bugawa ya tsaya tsayin daka karhe dole a ɗauka a bashi sai manzo Allah ya ce lakinil bayyinatu alal mudda'i sai dai hujja da dalili na cewa kaza mallakar ka ne ko kai ne da haƙƙin kaza ko kai ne da gaskiya akan rigimar ka da wane akan matsalar da kuke da hi da wane alal mudda'i dole sai ka kawo hujja da dalili akan cewa lalle kai ne kake da gaskiya kai ka mallaki kaza ko kai akai wa kaza wal yaminu ala man ankara shi ko wanda aka yi da'awar abu kaza din nan ba nasa bane shi ma yace nasa ne to ya rantse da Allah cewa nasa ne daga nan alkali sai duba wane ne mai gaskiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace kukan zo gabana da husuma da matsalolin ku sai in dubi wanda yafi iya zance wanda yafi iya kafa hujja da dalili wanda yafi iya jawabi da za a gamsu da shi yace sai na gamsu shine mai gaskiya sai na dauki haƙƙin sai na bashi ya ce na rantse da Allah ku ji tsoron Allah duk mutumin da ya zo ya kafa min hujjojin ƙarya ya zo ya kafa min dalilan ƙarya ya sa na ɗauki haƙƙin wani na baki ya sani cewa ya karɓi wani ɓangare ne daga wutar jahannama da haka ka yi hankali duk wanda Allah ya haɗa ka rigima da shi kai fatan gaskiya ta bayyana a hannunsa idan cutar ka ma yayi a lahira zai biya ka haka ne ko ba haka ba ba wai kai ka tsaya dole sai gaskiya ta zo daga gurinka ba magabata suna cewa ko husuma ko mukabala ta haɗa mu da wani mukan yi fatan a ce shi ne gaskiya ta bayyana a hannunsa suka ce domin idan gaskiya ta bayyana a hannunmu to ai ba mu ci gaba ba abin da muka sani ne aka tabbatar mana amma idan gaskiya ta zo daga hannunsa to yanzu mun karu da wani abin da da ba mu fahimce shi ba yanzu mun fahimce shi don haka mun ci gaba a addininmu nawa ne suke da irin wannan tunani na magabata bayin Allah wanda kullum su tunaninsu ya za a yi su sa ƙaru daga gurinka ba wai kai ka ƙaru da su ba ƙala ha huna wa ya atihi malakani fa yajlisanihi fa yaqulani man rabbuk wa ma nabiyyuk idan suka tambaye wane ne Allah kai ba da amsa wane ne manzanka zai ba da amsa yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya za a tambaye shi ma za ta ƙulu fi hazar rajulin lazibu isa fi kum me za ka faɗa dangane da wannan mutumin da aka turo muku mumini mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce muhammadun annabi muhammad sai a ce na'am me za ka ce a kan shi faƙala sai ya ce huwa rasulullahi annabi muhammadu manzan allah ne ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da hujjoji da dalilai da shiriya fattaba'ana kuma sai muka bi shi wannan fa in ka cika cikakken biyayyan mai biyayya ga annabi Muhammadun ne amma idan annabi yayi gabar kayi yamma ko kuma wasu karti kasa su ne suke gaya ma doka a shari'a kana bin su na rantsi da Allah sunan su zaka kama idan wani malami ko wani shehi ka rike shine wanda zai faɗa ma doka ba manzon Allah ba na rantse da Allah ana tambayar ka wane ne annabinka ko me zaka ce game da wannan mutumin da aka turo muku sai dai ka kira sunan shehunka wallahi ko ka kira sunan wani muridinka ko ka kira sunan wani kutufinka ko ka kira sunan wani wanda ya ruɗe ka ya ja kafarka akan abin da ba sunnar manzon Allah bane ba ba shari'ar Allah bane ba kuma ka yadda ka bi shi kuma wallahi a lahira sai kun yi baran-baran da shi duk wanda ka bi akan ƙarya shehu ne ɗan siyasa ne gwamna ne shugaban ƙasa ne ɗan majalisar jiha ko tarayya ne mai kuɗin anguwa ne mai arzikin gari ne ka bi shi akan ƙarya akan abin da ba gaskiya ba wallahi sai kun yi husuma da shi a gobe kiyama Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب استبرأ الذين تبعوا والذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ce tana ranar da wanda suka yi biyayya da wanda aka yi biyayya za su barke da husuma a gaban Allah su waɗanda suka bi su ce ya Allah ga waɗanda suka batar da mu su suka kira mu sai waɗanda su kuma su ce a wallahi ƙarya ne ba ni ba ruwana da kowa su barke da husuma a gaban Allah yasa wallahi kowa kake tare da shi ga yamar gaskiya in zai yi aiki da ita in ba zai bai barka kai gaba baka ta abin da dan kwaro yace bane yace haka kawai sai ka ji wasu mutane suna cewa wai su ne suka yi ma kaza su suka tsaya ma su ne suka ga ma kaza yace duk wanda yace ma hi ya tsaya ma miƙe gaba cewa ni ka aje ni ya aje ka yace in ya aje ka i tafiyar ka dabba hi ya maka kafa ba yace Allah mai hikimar kyauta shi yewa bawa ne kyauta wannan kyauta duk ba mai irinta ta yace ye ma baki ye ma hanci khaliqu hi ye maka idanu yace baki ya ci hanci ya ji kamshi kaga ido na ganin mutane wannan dan kwairo ne mawaki yana nasiha cewa duk wani wanda yace shi ya tsaya ma a duniya yana so dora ka kan layin banza yace ka ce malam tahi ka ajiye ni bana bukatar daukar daukar da kai mu yace kuma in ya aje ka kai gaba abinka da ce Allah da ya ce ka bi shi shi ya maka duk wasu ni'imomin da ba wani ɗan adam da ya isa ya maka su don haka idan ka bi manzon Allah da gaske za ka ba da amsa cewa lallai annabi Muhammadu shi ne manzonmu ya sa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai ji labari na ko labarin zuwa na da addinin nan da ƙur'anin nan ya ƙi na ya ƙi bin sunnata ya ƙi bin tsari na a auratayya ne a sallah ne a azumi ne a aikin hajji a zakka ne a zama da iyali zama da maƙota zama da abokai zama da yara zama da manya harkar addini duk abin da ka sani na rayuwa baka ba annabi Muhammadu ba manzo Allah ya ce illa kana min ashabin nari wallahi sai mutumin nan ya zama dan wuta inji manzon Allah amma idan kan manzon Allah to ka huta in kan manzan Allah ka huta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin me infiraji yake cewa wanda ko ka kira ya amsa an halat an haramta zubar jinin sa shi da haƙƙin dukiyarsa masu ci sai ƴan uwansa da magada kankana da babba haka mai infiraji yace wanda duk annabi ka kira ya amsa to an haramta zubar jinin sa duk wanda annabi ya kira shi zuwa ga alqur'ani da sunna ya yadda bi shi to musulunci ya halatta ya haramta a zubar da jinin shi an haramta zubar jinin shi yace shi da haƙƙin dukiyar shi haka dukiyarsa ma an haramta ka taba masu ci sai ƴan uwansa wanda za su iya cin dukiyarsa sai ƴan uwansa iyayensa maza da mata yayu kanne baffanu kawunai da sauran wanda suke da haƙƙi a wuyansu ya taimake su da magada ya ce sannan kuma sai magada kankana da babba ji mai infiraji aliyu na mangizariya allahu yarhamuhu saboda haka labudda musulmi ya gyara alakarsa da manzan allah waɗannan karti da suke saka kake ihu a gari da wanda suke saka ka kake buga ganguna a kan titi da wanda suke saka kake fitowa kake maganganu na kafirci wai suna ce maka kai da kake haka kai ne cikakken masoyin annabi mai cewa a bi sunnarsa ba masoyin annabi ba ne wallahi ina jiye mana ranar da za ka yi husuma tsakaninka da su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala me hankali kada wani ya batar da kai wallahi kada wani ya batar da kai za su tambaye shi menene addininka sai ce addini na shine musulunci to tambayar shine musuluncin kai ko ka hada da bid'o'i ka hada da ɗabi'un yahudawa tufafinka irin na yahudu maganarka irin ta yahudu diresin ɗinka irin na yahudu askinka irin na yahudu wandonka na yahudawa wala Allah ma da hotunansu a jiki kuma idan an taɓa ka ce kai musulmi ne duk ɗabi'u na musulunci ka watsar da su duk tafarkin annabi muhammadu ka jefar da shi ku duba yanzu ku ga abin da ke faruwa a tiktok abin da ke faruwa a social media dangane da matasanmu da 'yan matanmu musulmai yanzu sun dawo masu bayyana tsarici da batsa a nuna yaro karami ɗan shekara ashirin da biyar da yarinya 'yar shekara goma sha tara suna rungumar junansu yana matsa nonanta yana kisan ɗin bakinta kuma Fatima ne da Ahmad. Duk iskancin da Yahudu suke yi, yau al'ummarmu ta dawo cikinsa dumudum tana aikata shi. Kana hawa idan ka ga abin kirki ƙwaya ɗaya ko biyu sai ka ga abubuwan banza guda ɗari. Matasanmu, ‘yan matanmu, mace ta sa waƙa ta kafa kyamara ta ja baya ta juya bayanta ta kada nonanta ta dora wa duniya kuma yar musulmai kuma idan ka taba ta ita ma wai musulma ce musulunci yana da ka'idoji yana da sharuɗa yana da abubuwan da dole sai an kiyaye su idan baka kiyaye su ba kana cikinsa zaka zame ka fada arnanci baka sani ba wallahi rahin kiyaye irin waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da ke sabbabar da kubucewar imani da kubucewar musulunci ga bayi wallahi don haka labudda mu sa ido akan iyalanmu da harkokinmu wallahi ko matanka da suke gida haka kawai ka ce ku kawo min wayoyinku haka kawai don kana da yancin wannan ta yi kwana biyar a hannunka kana ganin suwa suke kirinta suwa take kira wannan irin sakonni ke shigowa wayarta da suwa take chatting idan ta har kai matakin hawa social media wannan ya zama wajibi a kaina a kanka in ba haka ba matarka za ta jima cikin wata masifar da baka taba tsammani ba wata mata ta kira ni shekarun jiya jama'a tana kuka tana mun wata tambaya wanda wallahi sai da ne nazari kafin na iya kirinta daga baya na bata amsa tace miji take da shi tare da cewa abin da ya faru da ita akwai laifin mijinta amma kuma har kullum muna faɗa cewa laifin wani bai sa ka saba wa Allah gara ka nemi sauki ya sauwake maka yafi zaman lafiya akan ka faɗa cikin sako miji take da hiba mai zama ba ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan sai zama bai kula da ita sosai yadda ya kamata ƙarshe wani makocinsu shi mazauni ne makoci jama'a sai zama kullum yana tambayan ta yawo labarin wani ya kuke ciki akwai wata bukata ko akwai wata damuwa idan da akwai ta faɗa ya aika ko ya bata ƙarshe dai har soyayya ta shiga tsakaninsu daga baya sai nuna mata kan cewa wannan abin haramun ne mu ji tsoron Allah mu bari lokacin ba su fara baɗala ba kawai maganganun soyayya suke ita kuma da ta ga tana da buƙatar shi sai ta markariya cewa ai mijin ya sake ta gidan da yanzu take zaune ya bar mata ne zuwa ranar da Allah ya bata wani miji sai ta bashi gidan amma dai ya sake ta kin tabbata ta rubuta takardar ƙarya wallahi ta tura wannan mutum shi kuma kawai sai ya ci gaba da neman ta nema kuma na iskanci ba wai neman aure ba daga ƙarshe shi da kansa ya fito ya bayyana cewa to tun da yanzu magana ta yi nisa tsakaninsu yana so su yi aure su bar wannan baɗalar da suke yi sai kuma hankalin ce ta idan ta san ita ba matar aure ne ba matar kawai ba ne sai ta matsawa mijin asalin mijin lamba akan sa ya sake ta ƙarshe mijin ya sake ta suka zo suka yi aure da wannan ɗan iska yanzu ‘ya'yansu biyu da shi sai yanzu ne hankali da tunani da tsoron Allah ya zo mata take neman menene mafita akan wannan matsalar da ta same ta wannan shekarun ji aka yi wannan tambayar don haka su malam jamilu aiki ya same ku zan watso ta gurin ku kuma eh to da wata tambayar in aka yi maka wallahi sai kanka ya juya tukunna sau biyar kafin ya dawo ya tsaya guri ɗaya ka fara nazarin wannan magana za ka yi Allah takwakiya da ɗan wake da jalof da ke cikin wannan al'umma tamu wallahi tallahi jama'a ya wuce tunanin kowa da wannan ne kullum muke so mu shiga aljannar da abubakar ya shiga aljannar da umar ya shiga aljannar da usmanu dan affan ya shiga usmanu dan affan ya kasance idan aka ambaci lahira bai cika ta da hankalinsa ba bai kuma cika yin kuka ba amma ana ambatar kabari sai ya rushe da kuka sai aka tambaye shi me yasa kake kuka idan an an yi magana kabari amma za a yi ta magana lahira ba kai kuka ba sai ce innal qabra awwalu manazilil akhirah yace ai shi kabari shine matakin farko na tafiya lahira idan yayi bawa kyau to wa ma ba'adahu hasanu minhu abinda zai biyo baya yafi kyau akan abinda zai tunkara akan abinda yake ciki yace idan kwal kabari ya baci yace to abinda zai biyo baya fi shi sharri wallahi yace dan haka kabari kamar jarabawa ce ta me zai faru a lahira kamar gwaji ne za a gwada ka a gani jama'a muna tunanin menene makomar mu a wannan rayuwa mun koma wannan ramin me za mu gaya Allah me Allah zai gaya mana wacce tambaya za a mana wannan amsa za mu bayar al-imam al-qahtani yana faɗa yana cewa wal qabru sahha na'imuhu wa azabuhu wa kilahuma lil 'abd muddakharani shi kabari azabarsa da ni'imarsa sun tabbata kuma dukkansu an tattare su gabawa gwargwadon matsayinka gwargwadon abin da zaka samu mukan yi nazari akan wannan ya ku bayan Allah ko ku a'a mun shantake abin da muka ga dama muke yi banda kiya banda kabarin ga tashi wanda tashin nan bala'insa ya fi na kabarin shi kuma Imam al-Qahtani ya ce yawm al-qiyamati law alimta bi hawlihi la fararta min ahlin wa min awtani yawmin tashaqqaqat as-sama'u bi hawlihi wa tashibu fihi mafariqul wildani yawmun abusun kam tarirun sharruhu la ilaha illa Allah rana ce inji al-Imam al-Qahtani da ka san bala'i da tashin hankalin da ke cikinta ya ce wallahi da ka guji iyalanka da garinku ka je ka tare kawai kana ta bauta wa Allah wa abu rabbaka hatta ya ati ya kalle kinu ya ce yawmin tashaqqaqatis sama'u bi haulihi rana ce wanda sama za ta yi bindiga saboda bala'in rana sama nan wallahi yadda kaga wannan wannan fiofin ya dare ya zubo kan mutane haka sama za ta dare ran tashin alkiyama إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت تدي شورانس وتشيب فيه مفارق الولدان رانا ce wanda a cikin ta makwarkwadar yara kanana makengemar su za ta furfure yaro karami malam jinjiri ka ganshi da furfura kai ka san bala'i ya kai bala'i wallahi ko a yanzu aka ga dan shekara bakwai da furfura fa ya kamata a dauke shi a hoto a dora a social media a ce jama'a ga ikon Allah balantana a lahira saboda ka yan uwa wannan hadisi yana da ban tsoro manzon Allah ya ce kafiri idan aka mar wannan tambayoyin sai dai ya ta kwarma ihu yana ha ha la adri ban sani ba man rabbuka bai sani ba ma dinuka bai sani ba ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fiku bai sani ba ma za qara'ata bai sani ba shirbaji yayi tai da hayaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a kwarma kira daga sama an kazaba abdi sai a ce wannan bawan ƙarya yake yi ba abinda ba mu sanar da shi ba ya ki ya tsaya ya aiki ne kawai don haka fa afrishishu minan nari ku masa shimfiɗi daga wutar jahannama waftahu lahu baban ila nar ku wasa wayarin din wutar jahannama har cikin kabarin shi anzan Allah ya ce fa ya'tihi min harriha wa sumumiha zafin wutar jahannama da hamaminta da hayaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a masa wayarin ɗinsa tun daga wutar jahannama har cikin kabarin shi yace duk wani kafiri abinda za a yi marke wata rana annabi Muhammadu wanda magana ita ce kusa ta ƙarshe ya zo wucewa ta wani lambu ko wani kewaye daga cikin kewayen wasu ƙabila ana ce musu banu najjar taguwarsa ko kuma alfadararsa sai ta yi tutsu marawaici ya ce kadat an tulkihi hatta yi dab da ta jefar da manzan Allah a ƙasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwaya ya duba ya duga fa'iza bi aqaburin khamsatun aw sittatun aw khamsatun aw arba'atun annabi da ya juya ya juya ya lalleka sai ga wasu kaburbura guda shida ko guda biyar ko guda hudu in ji marawaici yace haka jariru ya rawaito hadisin da ma'ana tare da wannan shakkar cewa ko guda kaza ko guda kaza manzo Allah sai waya ya kalli sahabbai yace man ya arifu ashaba hadhihi alqubur waye san su waye suke kwanta a waɗannan kaburbura fa qala rajulun ana sai wani mutum ya daga hannu yace ni ne sai annabi yace masa mata matu yauhe suka rasu fa qala sai sai wannan mutum yace manzon Allah mato fil ishraki sun mutu mushrikai mutanen banza annabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce waɗannan kaburbura da kuke gani ana musu azaba wallahi a yanzu haka a cikin a wannan lokacin da muke magana da ku yanzu haka ita kuma ba su ba wallahi duk wanda ya mutu tun daga lokacin annabi adamu ila yawmina hadha wa ila qiyamis sa'a duk wanda ya kuskure ya shiga kabari da kafar hagu annabi muhammadu ya ce za a dinga ɗanɗana mar azaba wallahi har ranar tashin alkiyama don haka ya ce limisili haza fali ya amalil amilun saboda irin wannan wallahi masu aiki su dage su yi aiki ka duba yadda rayuwar mu ta dawo mutane sun tsaya wai neman abinci akan neman abinci wani ya kashe wani akan neman abinci wani ya ci amana akan neman abinci wani ya zamba akan neman abinci wani ya kaza wani ya shirka wani ya sati yanzu kuna ga kwanan nan aka kama wasu mutane kusan mutum tara a Kano ba su duk da cewa arna ne amma su ma ai arnan a cikin littafinsu an hana su zalunci ai ko kuma a ciki akwai mutanen da suke taimaka musu wanda mutanenmu ne suna satar ƴaƴanmu su dama sun ƙi su aihu sun sa wa kansu ƙa'idar banza ta ba za su yi aure balantana su haihu ko kuma su sa wa kansu ƙa'idar kaza ba zai haifi ƴaƴa sama da kaza ba to tun da su ba su da ƴaƴa sai suka dawo tsakanin Bauchi da Kano suna ɗiban ƴaƴanmu fariƙan tatatuluna wasu a kashe su wasu kuma a je a mayar da su wasu addinai akwai inwaciku akwai ikeciku akwai waye kuma musulmai ne ƴaƴanmu aka kama su ana tafiya da su a tashar mota fa aka kama matar da ɗayan sunansa abdulmutallib aka kama ta da shi ita ba ta jin hausa shi kuma baya cin turanci don allah a gidan uwarwa suka haɗu tsakani da Allah ita ba ta jin Hausa shi kuma Hausa yake ji baya jin Turanci abinda zai baka takaici da mamaki idan ba Allah ne yake yi wannan magana a haka za su susunci haka za su susunci ba za a ɗau mataki duk waɗanda ake zargin kaba ɗaya sanda aka kama su ina da bidiyon rahoton duka an kama su amma ba wani namu da zai tsaya tsayin daka daga cikin manyanmu ya ce ba mu yadda ba uban kuturu ya yi kaɗan balle na makahu sai an hukunta waɗannan ‘yan iskar ba wanda zai iya mana wannan haka abin zai shashance ba a san nawa suka yanka nawa suka kiristantar ba kafin Allah ya kai a kama su a wannan karon ba a san nawa suka ɓarnata mana ba amma wallahi in ba Allah ne ya kiyaye ba jama'a ba matakin da za a ɗauka a kai na kaji ko kaji ko ji akwai yan gombe an dawo da ɗaya daga cikinsu wannan fa duniyar ita ne muke ciki fa jama'a kowa abin da ya ga dama yake to ko wallahi in ba mai hankali ba za mu ga abin da ba mu taɓa tsammani ba tun da dai duniya kulu wa sharabu kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun Allah ya ce ku ci ku ji daɗi ɗan kaɗan amma ku dai mutanen banza ne wallahi wai kana neman abinci kana neman duniya da haka kake cutar da bayin Allah kake sabo kake abin da kaga dama Allah ya ce ka ci ka sha din amma dai ka sani wallahi kai mutumin banza ne kuma idan ka iso gare mu ba za mu ma da daɗi ba Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu muna roƙonka Allah ka ƙara albarka a rayuwarmu ka ji kan iyayenmu ka shiri matasanmu ka shiri ƴan matanmu ya Allah ya Allah wannan cakwakiya da ƙasar nan take ciki kullum ana tsammanin gyara sai barna ke ƙara faruwa kullum ana samun raguwar abubuwa na shirme sai ƙaruwa suke ya Allah ka tausaya mana ba don halinmu ba don halin wawayen cikinmu ba Allah ka tausaya mana ka kawo mana sauƙin waɗannan abubuwa mu ci gaba da yin addu'a kamar yadda na samu malam Umar yana bayani cewa waɗannan bayin Allah da ka ɗauki ragama ka danka musu ba abin da suke bukata sai addu'a sai tunatarwa da wa'azantarwa da jan hankali dole a tunatar da su idan an gaba daidai ba a ja kunne cewa a ji tsoron Allah a kula da kaza kaza fa idan an ci gaba da yi kasar za ta rikice wannan wajibi ne to amma kuma a lokaci guda wajibi ne a musu addu'a dacewa daga gurin Allah saboda direba ne ka riga ka ɗauki ki ka bashi kuka cika mota dankam shi ya shiga gaba ya ki ya tada mota ya zabure ta a guje yana gudu kana cewa direba Allah ya sa kai faci direba Allah ya sa taya ta fashe direba Allah ya sa kai karo da bishiya dan Allah da shi shi kake wa addu'ar sharri ko hadda kai da sauran mutanenka hadda kai wannan ka kwatanta kadai ya ishe ka misali ya ishe ka misali in dai ka yadda direban nan ya kamata ka dinga mar addu'ar sauka lafiya kai ma dan ka sauka lafiya to wajibin ka ne kai wa shugabannin ka addu'a su gama lafiya dan kai ma ka gama lafiya wannan wajibi ne in kuma ka yadda kai mu direba mummunar addu'a ya je ya kifa ku gaba daya to ka ci gaba da yi musu mummunan addu'o'i wa'azi da nasiha da jan hankali ba laifi bane amma wallahi mu sani suna buƙatar addu'a idan haka muna addu'a Allah ya musu kamu zuwa ga alheri duk abin da zai zama musu matsala a cikin tafiyar da wannan ƙasa Allah ya magance musu wannan matsalar ya Allah Allah ka saita mana harkokin kasuwar mu ka sa albarka a cikin dukiyar mu ya Allah neran Najeriya Allah ka dawo da darajarta ya Allah neran Najeriya wanda ta sa abubuwa suka tabarbare komai ya falle yayi tsada matafiya na kuka masu sari na kuka ƙananan 'yan kasuwa na kuka Allah ka kalli wannan naira ta mu ka dawo mana da darajar ta tun ta farko ya Allah ya Allah ka nuna mana darajar naira ta haura darajar dala a wannan ƙasar ya Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz inna zalika ala Allah yasiru wannan ba wani abu ne mai wahala a gurin Allah ba wallahi abu ne mai sauki idan Allah ya ga dama muna addu'a Allah ka dawo mana da darajar wannan ƙasa a idanun duniya gabaki ɗaya musulman filistin muna addu'a Allah ya sa su gama lafiya Allah ya taimake su akan yakin da suke da yahudai da alhanzirai da karnukan yahudawa Allah ka ba su nasara ya Allah akan su Allah ka taimake su ya Allah akwai abubuwan da muka sa a gaba na alheri Allah ka mana kamun kafa zuwa ga wannan abubuwa Allah ka yi mana daraja ka yi mana albarka cikin waɗannan abubuwa ya Allah muna taɓa kasuwanci muna neman arziki muna neman na kanmu muna buge-bugen nema saboda mu tsira da mutuncinmu da addininmu Allah ka sa albarka cikin abin da muke nema ya Allah Allah ka sa albarka a cikin kasuwarmu ya Allah ka sa albarka a iyalanmu ya Allah matanmu Allah ka shirye su ƴaƴanmu Allah ka shirye su matasanmu Allah ka shirye su duk wanda yake bukata ta alheri ya Allah a wannan guri yake ko ba a wannan guri ba Allah ka biya masa bukatarsa ta alheri Allah ka yaye masa matsalarsa da damuwarsa ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a gaba daya albarkar wannan sallah da wannan ibada da muka zo Allah ka karba mana addu'o'in mu gaba daya Allah ka yaye mana matsalolin mu gabaki daya wannan masallaci da jami'an wannan masallaci da wanda ya gina wannan masallaci da yan kwamiti da limamai kowa da yake bada gudunmawarsa a wannan masallaci Allah ka sa albarka a rayuwar shi Allah ka tsare shi daga duk wata fitina duk alherin da duniya da lahira Allah ka hada su da hiya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله